سيدنا محمد إمام المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله المطهرين وصحبه المكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه وجعله سيد ولد آدم أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما باهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدوساكي سادوا أولنا مجلسنا فسر القرآن من جرمة أولنا مسلاتنا اندمي إسلام الترس أنا قرم مدوه رجاهر برنو يومنا يمة لهدي عشرين دبوك غوة رمضان shekara 1442 bayan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya dace da tara ga watan biyar shekara 2021 miladiya muna rufin Allah subhanahu wa ta'ala imana tofiki ya datar da mu muna nan muna cikin suratul anfal jiya mun tsaya a ƙarshen ayata 63 yau kuma za mu ci gaba daga ayata 64 wadda Allah subhanahu wa ta'ala يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين نعم الله تعالى يكتوى يا أيها النبي يا كيوان النبي حسبك الله الله يا إشيك ومن اتبعك دولا لسكبيك من المؤمنين لكسكم مؤمنين bayan Allah ta'ala ayoyi da su gabata ya yi magana a kan sulhu sannan Allah ta'ala ya yi magana a kan ni'mar da Allah ta'ala ya yi wa al'umma musulmi ni'mar wato hada tsakanin zukatansu mun yi bayanin cewa wannan baiwa ce ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ni'ma ce ga al'umma mu'minai kuma wannan sanadi ne babba na samun nasara akan makiya idan al'umma musulmi suka hada kawunansu suka zamanto masoyin juna a nan allah ta'ala ke cewa ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hasbuka allah allah ya ishe ka ma'ana ka dogara ga allah duk abin da kake jin tsoro na makircin makiya na sharrin makiya allah zai isan maka allah zai kare ka daga gare su ومن اتبعك هكذا ما الله يأشي ولن سكبيك الله زي كاريك الله زي كاري مبيانك دقسك مؤمني آه يا أيها النبي حسبك الله آه آية تقبات وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله إذن سينير سيودريك الله يأشيك الله زي كاريك دقا يودرس دقا ما كرتنسو can an ƙayyade Allah zai kare shi daga kaidinsu nan kuma Allah ya bari abude ya ayyuhan nabiyu hasbuka Allah Allah ya ishe ka akwai kaidi ko babu kaidi an shirya makirci ko ba a shirya makirci ba a kowane hali Allah madaukakin sarki shine zai kare ka shine zai zubinci al'amuranka ba ma kai ba wa man ittaba'aka da waɗanda suka bi ka minal mu'minin daga cikin mu'minai su ma Allah madaukakin sarki ya ishe su zai ba su kariya wannan ita ce fassarar jumhurul ulama'i za a yi atufan wato manittaba'aka al-ismu zahir ala dhamirin majrur hasbuka wannan ka bi mahalli jarri ne dhamiri ne bi mahalli jarri to aka yi atufan suna zahir wa man akan wannan kafu wasu malaman nawa suka ce wannan ya saba ka'ida amma jumhurul ulama na malaman malaman tafsiri suka ce yayi ya inganta a larabci kuma haka ma'anar ta fi fitowa Allah ya ishe ka Allah ya ishi waɗanda suka bi ka da gaske mu'minai domin Allah wato ba da kariya da wato taimakawa bawa wannan aiki ne na Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa an kana karanta a cikin alkur'ani annabawa ko mu'minai idan suka shiga cikin wani yanayi suna cewa Allah ya ishe mu allazina qala lahum an-nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbuna Allah wa ni'mal wakeel Allah ya ishe mu fa in tawallu fa qul hasbi Allah fa in tawallu fa qul hasbi Allah Allah ya ishe ni to sha sa a fassara cewa Allah ya ishe ka Allah ya ishi waɗanda suka bi ka da gaske mu'minai wannan ita ce fassarar mafi yawan malamai wannan kuma ta fi dacewa da sauran ayoyi na alkur'ani waɗanda suke tabbatar da cewa Allah ne mai isarwa bawa wajen kariya wajen wato bashi a amfani wa man ittaba'aka min almu'minin sai aya ta gaba Allah ta'ala ke cewa يا أيها النبي يا كيوان النبي حرد المؤمنين على القتال فقد يترد مؤمني أكن ياكي إن يكن منكم عشرون صابرون إذا أقول متن أشرم ما سحقولي لغسكنكو يغلبوا مئتين زاس رنجاي متاني لريبيو وإن يكن, وإن يكن منكم مئة إذا أقول متن لري لغسكنكو يغلبوا ألف من الذين كفروا za su rinjayi mutum dubu daga cikin waɗanda suka kafarta da annahum qaumun la yafqahun saboda su mutane ne da ba sa fahimta to bayan Allah ta'ala ya wada manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dogara ga Allah Allah madaukakin sarki wato ya ishe shi to shine Allah ta'ala ke bashi umarni ya kwadaitar da mu'minai su yi da marar yaki domin kasancewar Allah zai ishe ku amma Allah ya shir'anta sanadi sababi kada ku ce Allah ya ishe mu ku zo na kara zube makiyasa haukan ku yadda Allah ya ishe ku Allah zai ba ku kariya amma kun shirin yaƙi an fahimta duk ayoyin idan kun duba tun daga farkon sura zuwa yanzu nan imma tasrihan wato karara a fada ko a ishara abubuwa guda biyu ake mai da hankali akai dogaro ga Allah sannan kuma daukan sababi to wannan shine hankali wanda ya dogara ga Allah bai dauki sababi ba wannan ya saba shari'a wanda kuma ya dogara ga sababi kawai bai tawakkali ga Allah ba wanda kuma ya samu matsala wajen imaninsa ka dogara ga Allah amma ka ji cewa ka dauki sababi ka dogara ga Allah ka ji cewa Allah ne zai yi maka ba sababi da ka ɗauka ba ba sanadi da ka sa a gaba ba har idin mu'mini na alƙital ku kudaitar da mu'minai akan yaƙi mana wajen kudaitar da su nuna musu falar ta yaƙi idan aka kashe su su samu shahada za su samu gidan aljanna kamar yadda maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi a yaƙin badar a cikin hadisin sahih muslim yake faɗa musu komu ila jannatin arduha samawati wal ard ku tashi ku nemi aljannar da fadinta ya kai fadin sammai da ƙasai har da mu'mini na alƙital ka kwadaitar da mu'minai a kan yaƙi domin yaƙi ba karamin abu bane yana buƙatar kwadaitar da mutane yana buƙatar tunatar da mutane domin duk abin da za ka je ka gamu da makiya yana dauke da makami kana dauke da makami abun kuma zai iya zama to sanadiyar ranka ka wannan bakar aiki bane sai wanda ya gwada ya gani kafin a je yaƙi kowa zai iya jin cewa wato zai iya yaƙin nan amma ina sai ina an je fagen yaƙin na ji na taɓa ba da wannan labarin wato wato juyin mulkin da aka shirya lokacin ah, wato shugaba baban gida na na ji juyi su oka ko yawa oka a cikin azumin nan wanda kuma allah ne ya kiyaye ba da haka ba da an shiga cikin garari to aka sa ko kanan ne irin wanda suke suke fitowa daga indiya din nan da sun je ana ana ta tsayaka sai arsashi ya zo ya wuce ta kunnensa ya ce lif ya kunta bai tashi ba sai da aka yi agama operation kuma kanan ne na karatu ne bai taba zuwa yakin ba ya yi karatu an bashi in ka gan shi ga igiya ga igiya nan ana masa sa sa sa amma bai taba zuwa yakin ba to shi da arsashi ya zai wuce ta kunnensa ya yi lif ya kwanta bai motsa ba sai da aka gama operation to ka gani to shasa harkan yaki babun wasa bane to shasa an yaji huzaifa ko bayan rukan manzan Allah a wani suka zo irin tabi'ai matasa suka zo gurinsa suke ce masa wallahi da mun tarar da zamanin manzan Allah ka da mun yi abun a zo a gani fagen yaƙi gini sai ce kai ku zai mutu masa kai kai kai za ka iya martabanka ne sai ya ba shi ya ba su labarin irin yanayi da suka samu kansu a gazotul ahzab ce kai za ka iya ku gwabza yaƙi irin halin da muka shiga zamanin manzan Allah ce kai kake za ka iya yi don abu shi sauwarawa yake bai gane ya liki ya ce zan iya tunawa akwai lokacin da muna cikin duhu da sanyi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce waye zai je kawo mana labarin kafirai ya konu ma'ifin janna zai kasance tare da ni a gidan aljanna sai huzai bai ce ce ba wanda ya motsa duba sabon manzan Allah daga sanyi ga duhu ga yunwa manzala kice waye zai je ya kawo mana labarin mutanen zai kasance tare da ni a gidan aljanna yace ba wanda ya motsa can sai manzala ce huzaifa taso inda sahibu sirri to shine ke fada musu kai zaka iya yaki ba mun wasa bane to shi yasa hatta wadanda da sun ce wa ai jihadi ai jihadi ai jihadi yanzu da kashi cikin da yawa inda za ba su dama a mai da su wancan lokacin da sun canja ra'ayinsu to abin wasa ba ne to shi yasa Allah ta'ala kito ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi harjul mu'minina al qital ka zaburar da mu'minai akan akan yaki domin sai an zaburar da su sai an kodaitar da su za su iya tabbata su tinkari abokan gaba sai Allah ta'ala ke cewa in yakun minkum 20 sabiruna idan aka samu mutum ashirin daga masu haƙuri in ya kuna nan kayan ta mace in yujad in aka samu ko in wuji da idan aka samu ishiru na sabiru na mutane ashirin masu haƙuri idan laƙaitun fi'atin fasu hutu haƙurin nan sai da haƙurin nan sabiru na masu haƙuri ya galibu mai a tayi za su rinjayi mutum ɗari biyu ya galibu ne a cikin khabar labari ne amma ana nufin umarni su yaƙi mutum ɗari biyu su samu nasara a kansu khabar zakin bi ma'ana al'amur Allah ta halaki cewa wa in ya kun minkun mi'atu idan akwai mutum ɗari daga cikinku ya galibu alfan minan labina kafaru za su rinjayi mutum dubu daga cikin waɗanda suka gafarta ma'ana idan akwai mutum dari kada su gudu saboda mutum dubu su tsaya su yaƙe su samu nasara a kansu ina samu mutum ashirin ga makiya mutum ɗari biyu kada su gudu idan sun gudu sun yi laifi idan mutum ɗari suka gudu saboda kafarai mutum dubu sun yi laifi mutum ɗaya zai tinkari nawa mutum goma an fahimta mutum ɗaya zai tunkari mutum goma idan an gudu an yi laifi Allah ya ce bi annahum qaumun la yafqahun saboda su kafirai mutane ne la yafqahuna da ba sa a fahimta ba san girman Allah ba ba sa imani ga Allah ba su yarda cewa akwai tashin alkiyama ba saboda haka suna yaƙi ne don duniya ba su da basira kuma ba su yarda cewa taimako daga Allah yake ba sun dogara da ƙarfinsu da dabarunsu ƙarfi na zahiri saboda haka ba su da fahimta ta wannan ya nuna yana nuna cewa wato mayaƙa mujahidun ƙarƙashin jagorancin daular musulunci dole a sanar da su hukunce-hukuncen Allah domin Allah ta'ala daga cikin dalilai da ya sa musulmai za su samu nasara kan kafirai shine mai ba san Allah ba ba san ka'idojin Allah ba ba san hukunce-hukuncen Allah ba saboda haka kuma musulmi idan kuna so ku samu nasara kan makiya ku yi imani da Allah ku san Allah mahalicinku ku kiyaye hukunce-hukuncensa ku yadda cewa Allah ne mai yin komai ta na za ku samu nasara saboda haka baya yiwuwa dole sai kuma an karantar da hukunce-hukuncen addinin musulunci zalika bi annahum qaumun la yafqahuna ba sa fahimta sai Allah ta'ala yake cewa al'ana yanzu khaffafa Allahu ankum Allah ya sauƙaƙa muku wa alima anna fikum ba'afa ya kuma san cewa akwai rauni a cikin ku fa in yakum minkum mi'atun sabiratun saboda haka idan akwai mutum 100 masu hakuri daga cikin ku ya galibu mi'atayn za su rinjayi mutum 200 wa in yakum minkum alfun idan aka samu mutum 1000 daga cikin ku ya galibu alfayn za su rinjayi mutane 2000 bi idnillah da izinin Allah wallahu ma as-sabirin Allah yana tare da masu haƙuri sai Allah ta'ala ki cewa al'ana khaffafa Allah yanzu kuma Allah ya sauƙaƙa mu an samu riwaya daga Abdullah ibn Abbas wanda Imam Bukhari ya rawaito yake cewa da Allah ta'ala ya saukar da in yakum minkum 20 sabiruna shaqqa dhalika 'ala al-muslimina sai wannan ya zama to da nauyi akan musulmi hina furida alaihim da aka farlanta musu Allah ya firra wahidu min ashara haramun ne mutum daya ya gudu saboda mutum goma faja'at takhfifu sai sauki yazo daga Allah fa qala sai Allah yace al'ana khaffafa Allah ankum wa alima anna fikum da'afa sai ibn Abbas ke cewa aka rage musu daga hakuri gurgudan rage wato rage musu aka yi wajen adadi an fahimta al'ana khaffafa Allah Allah ya sauƙaƙa muku hafafa Allah ankum Allah ya sauƙaƙa mu wani shine dama addinin musulunci wato addinin sauƙi duk ubuce ku ta addinin musulunci babu gallazawa babu takurawa inda akwai takuruwa sai Allah ya sassauta wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj Allah bai sanya muku wani kunci ba a cikin wannan addini Allah ta'ala ya jarrabe su da wannan ba su iya ba sai Allah ta'ala ya kawo musu sauƙi mutum daya ya tunkari mutum goma ba za su iya ba sai Allah ta'ala ce yanzu mutum daya ya tunkari mutum a biyu wannan yana daga cikin misalai da malamai suke bayarwa wato annasku min al-asfal ila al-akhaf shafewa akwai shafe hukunci hukunci Allah zai saukar da hukunci wani lokaci Allah ya zo ya shafe shi saboda wata hikima wata maslaha to da gaske akwai hukunci na farko da aka saukar ya zama to yana da nauyi sai Allah ta'ala ya canja shi da hukunci mai sassauci to kun ga ana sassauci akai sauki Allah ta'ala ya kawo to duk abin da kana ganin kamar akwai takuruwa a cikin addinin musulunci babu takuruwa in ka bi diddigin abin shi wannan mutum akwai raunin imani a tare da shi in ka mutum yana kukan cewa kai dokokin shari'a kai hukunce-hukuncin shari'an nan kai wannan abin naku malam wannan abin naku shi ba ya ci kenan wannan abin naku malam malam kudin ma wannan zai yi kuwa yana nuna duk abin shi bai dame shi shi ba ya ci wannan abin naku wannan za ku iya to alaman na raunin imani in ba haka ba la yukallifu Allahu nafsan illa wusa Allah baya dora wa rai sai abin da rai zai iya Allah mai tausayi ne mai jin kai a hakan ma an ka samu uzurruka sai a ƙara masa a cikin 24 hours na sallah nawa za ka yi eh sau biyar a madana aka ballanta hamsin annabi musa bisa ga experience ita ya jarrabe banu isra'ila mutanen ka ba za su iya ba ko koma ga allah ka roki allah allah ya ma sauki manzo allah yana yana ta zuwa ana rike masa biyar biyar har aka zo biyar nan ma annabi musa ya ce kai biyar ma haka ma yana ganin yayi yawa ka koma manzo allah ya ce ina ina jin kunyar allah haka ya isa to ki ba a wasu na sallah lokaci biyar din nan minti nawa zai ma da kama ruwa da alwala da duk awa nawa ya wuce awa uku ne iya yawa bai wuce awa uku ba awa ashirin da ɗaya na duk an baka ka jika abin da kake so awa ashirin da kwanda ba duk an baka wannan man kaka ka yi sallah ta Allah da annabi eh in ka yi sallah ta Allah da annabi amma in sallah ta ganin dama salloli guda biyar da duk wani awa ɗaya ma ba zai yi ba ko ba gaba to a hakan ma ka ce idan ka yi rashin lafiya ba za ka iya kai sallah a tsaye ba ka zauna idan ba za ka iya ba ka kwanta azumin da aka ce a shekara sau ɗaya za ka yi wata ɗaya cikin wata goma sha biyu idan ka ce ba ka da lafiya a je azumin ka ci ka sha azumin ya wuce ka rama da hankali zakan nan cikin arba'in ka cire ɗaya kuma dukiyar Allah ne ya baka cikin arba'in ba ka cire ɗaya ka baya kuma Allah shi ya ba a rayuwarka sau ɗaya kawai za ka je aikin hajji na dole sau ɗaya ka rayu a duniya shekara ɗari in ka je sau ɗaya wadata to duk da haka mutum zai ce shi wannan ya yi masa nauyi to raunin imani ne to shi ne Allah ta'ala ke cewa al'ana kafafa Allah wa anku yanzu Allah ta'ala ya sauƙaƙa muku wa alima anna fikum ba'afa ya kuma san cewa wato akwai rauni a tare da ku a nan malamai suke ce wa kada alima dama can ya san akwai rauni a tare da ku wasu malamai suka ce wa alima annafikum da'afan qabla at-takhfif wa ba'dahu tun kafin ai saukin Allah ya san akwai rauni tare da ku baya an yi saukin ma Allah ya san wa alima annafikum da'afa malamai suka ce annafikum akwai a cikin ku wata raunin ya samu gindin zama a tare da su kuma wannan ya nuna cewa fa an kawo da na kira wannan ya nuna cewa raunin nasu ba iri da bane ta muskoki da dama akwai tsoro akwai rashin karfin jiki akwai nau'i daban-daban daban kuma raunin ya samu gindin zama a cikin su tafikun a cikinku saboda haka sai Allah ta'ala ya yi muku sauƙi saboda haka wannan ana karantar da mu za ka yi mu'amala da mutane to ka lura da ƙarfinsu mabiyanka ne in ka yi za ka iya yin abu to kada ka sa kowa ta yi wani ba zai iya ba ko ba ka bane wani ba da lafiya sha sa in mutum zai sallar limanci in zai limanci zai wa jama'a sallah ne aka ce idza salla ahadukum bin nasi fal yukhaffif fa inna fihim ad-da'ifa wal kabira wazal hali kada ka kai matashi ne ka haddace qur'ani sabon hadda kana so ka gwada haddarka matashin da shekara 25 kana so ka gwada haddarka ka karanta nusufin babu ruwanka to ga dattawa in shekara 70 shekara 60 wani bai da lafiya wani yana da uzuri ka zo kana ta jan aya amma maka magana sai ka ce wallahi mutane ba tsoron Allah ba imani to wanda ba daidai bane ka lura Allah madaukakin sarki shi da ya halice mu yana lura da raunin mu shi ya halice mu amma yana lura da raunin mu ana shar'anta mana hukunci gurgudan yadda za mu iya saboda haka kabi da mutane da sannu da sannu ko a gidanka kar ka sa yaranka da matanka abin da ba za su iya ba kabi da hankali ka lura da kowa ko yaranka abin da wani yaron zai iya wani yaron ba zai iya ba kai din banza wane mai kai ba za ka iya ba to halitta su daban Allah ya bambanta wajen halitta ya za ka yi to akwai alfurukul fardiyya individual differences dole ka lura da wani to darasi ne muhimmi a nan mutane za ka yi mu'amala da su ka lura da yanayinsu kowa ka yi masa mu'amala gwargwadon yadda zai iya hatta imanin ai daban-daban ne ha ba ji abin karanta ba manzan Allah sassan ya samu ganimar hunaini sai ya dauki wasu daga cikin ganima ya dauki ganimar da yawa ya ba su me yake don a tabbatar da mai imaninsu in ba haka ba za su samu matsala domin sabbin musulunta ne musulunci bai riga ya ratsa su ba ta Allah samu zasu fa in yakun minkum mi'atun sabiratun saboda haka idan akwai mutum dari sabiratun masu haƙuri ya galibo mi'atayi za su rinjayi mutane ɗari biyu ma'ana su tsaya su yaƙi mutum ɗari biyu shi ne ma'ana khabar bi ma'ana al'amur su tsaya su yaƙi mutum ɗari biyu kada su gudu wa in yakun minkum alfun idan akwai mutum dubu daga cikinku ya galibu alfaini bi iznillah za su rinjayi mutum dubu biyu kada mutum dubu su gudu saboda mutum dubu biyu to duk da haka duk da cewa an rage wajen adadi an rage wajen adadi mutum dari su tunkari mutum dari biyu mutum dubu su tunkari mutum dubu biyu kada ku ji cewa yawan ku ne zai baku nasara sai Allah ce bi iznillah da izinin Allah kuma nan ma an hada da sababin kuma an hada da tawakkali da izinin Allah da sauki daga Allah ba sha sa Allah ya jarabi sahabbai ba wa yawma hunaini إذ أعجبتكم كثرتهم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض ما رحبت ثم وليتم مدبرين أمر إلى مكة سورة سكة daga Madina ma wajen mutum dubu goma wanda suka musulunta ɗayan Makka suka shiga wajen mutum dubu goma sha biyu za a ji a yaƙi hunai mai kafarai ana tafiya wasu suka ce lan nugula bal yawma min qilla a abadin mu in kalilan ma mu samu nasara a uhud mu ne kalilai mun samu nasara al-ahzab mu ne kalilai ayyau kam ayyawan mun nan kam ayi amma dai Allah ta'ala sai ita sai nuna musu abun ba dan yawa bane mai akafurai sun musu kwanton bauna tsakanin duwatsu sun boya musulmai suna shiga cikin duwatsu ko suka far musu aka rasa alkibla to shi na Allah bayan daga baya abu ya lafa Allah ba su sa'a nasara wa yau mahunaini al'ajabatkum kafiratukum falam tughni ankum shay'a ku tuna ranan gazin yakin hunayi da yawan ku ya kayatar da ku kuna ganin yawan ku zai muku amfani yawan ba muku yawan bai muku amfani ba to shine duk motsi kana wa man nasru illa min indillah daga Allah daga Allah wa tawakkal ala Allah fa inna hasbaka Allah duk ana so mutum ya ji cewa Allah ne zai masa albayni bi idnillah wallahu ma as-sabirin Allah madaukakin sarki yana tare da masu haƙuri mana bin nasiri wata a yi zai taimaka musu zai karfafa musu idan suka yi haƙuri ta ga ayar ta fara da haƙuri in yi kun minkum ishiruna sabiruna da wannan aka fara sai da haƙuri aka tabbata kafu a samu nasara sai kuma Allah ta'ala ya rufe ayar da ne da haƙuri wallahu ma'as sabirin Allah yana tare da masu a haƙuri domin haƙuri sanadi ne babba daga cikin sabubba sababi ne babba daga cikin sabubba na samun nasara kuma wannan Allah ta'ala yana kudaitar da su ne su zama masu haƙuri dai idan ka san cewa ka zama mai haƙuri Allah zai kasance tare da kai su sai kai haƙuri ai to shi yasa sai wanda Allah ya so shi da alkhairi ne zai zama mutum yana da haƙuri sai idan Allah ya soka da alkhairi ka zama mutum mai haƙuri sai idan Allah ya soka da haƙuri to Allah samu dace na ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم نعم الله تعالى يكسوا ma kana nabiyin baya dacewa ga wani annabi an ya kuna lahu asra ya zamanto yana da fursunonin yayi hatta yuskina fil ard har idan ya yi kisa sosai ya kashe abokan gaba a ban ƙasa turidu na arabar duniya kuna son ɗan abin duniya wallahu yuridul akhira Allah yana nufin lahira ne wallahu azizun hakim Allah mabuwayi ne mai hikima ta yanzu kuma a lokuta daban-daban a ayoyi daban-daban Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu wato abubuwan da suka faru a yakin badr farkon sura ta fara da magana ganima sannan anan kuma Allah ta'ala yana ba mu labarin asra fursunin yaki da aka kama su me ya kamata a yi da su abinda musulmai suka yi wancan lokacin sun dace ko ba su dace ba da yake shine yaki na farko yaki na farko ba bai zama an shar'anta hukunce-hukunce ba to shi ne Allah ta'ala ke cewa ma kana ne nabiyin an yi kuna lahu asira bai kasan baya dacewa ga annabi zama to yana da fursunonin yaƙi hadisi ibn abbas wanda ya karbo daga sayyidina umar wanda ya zo a cikin sahihi muslim ibn abbas yake cewa da aka gama yaƙi a yaƙin badr an kama wajen mutum saba'in daga cikin kafiran makka to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake a lokacin babu nasi ya za a yi da su babu nasi sai ya aiki da fadin Allah wa shawirun fil amr kai shawara da su dubara ta yaki zamantakewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana neman shawaran sahabbai sai ya shawarci sahabbai sahabbai suka kasu gida biyu gida na farko daga cikin su akwai sayyidina Abubakar sai ya tambaye shi sayyidina Abubakar yake cewa ya rasulullahi wannan danginmu ne ɗan uwanmu ne na zama sun haɗa dangi kafiran maka saboda haka ni ina gani mu karbi fansa daga gare su su biya wasu kudade mu sake su wannan kudin kuma da za mu karba sai mu yi amfani da shi zuwa gaba wajen jihadi mu samu karfi akan kafirai kuma su kuma idan muka sake su da fatan Allah ma mamaki Allah ya shirye da su musulunta ishtihadi ne an gane to sai yanzu manzon Allah ya ce wa sayyidina Umar kai kuma ya kaga yin ya Umar to sai sayyidina Umar yake cewa ya rasulullahi ni ba haka nake gani ba ni ba na ganin abin da Abubakar ya gani ni abin da nake gani ya rasulullahi ka ba mu dama duk mu sare musu wuya ka ba mu dama mu sare musu wuya ka bai wa Ali nan wasa aqil ibn abi talib kanin sayyidina ali ka bashi dama ya yake shi don wani sayyidina ali ka bashi dama ya sare masa wuya sannan kuma ni kuma ka bani dan uwana wani sai a mace sunansa akwai dan uwansa in sare masa wuya yace waɗannan wato a'immatul kufur limaman kafirci ne shugabannin kafirci sun mana illa sun yaki addinin musulunci tunda yau sun shiga hannu bai kamata mu kyale su tafi lafiya ba amma sai manzon Allah ya karkata zuwa ga ra'ayin Abubakar saboda haka sai ya ce a karbi fansa daga gare su a karbi a fansa da gare waye sayyidina Umar ya zo gurin manzon Allah sayyidina Abubakar sai ya tarar da manzon Allah da sayyidina Abubakar suna ta kuka suna kuka to sai sai na umar ke cewa ya rasu lallahi ka fada min me yasa kake kuka kai da abubakar in ni ma zan iya yin kukan sai in shiga tare da kuma cigaba da kuka idan kuma kukan bai zo ba kawai da nuna cewa ina kukan ko da kukan bai zo ba tun tare manzo Allah yana ai abu ya girma ai abinda manzo Allah yana kuka ya girma yace ka fada min idan kukan ya zo to idan bai yi ba sai in kikiro ta in yi da nuna cewa abin ya dame ni ina kuka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato ina kuka ne saboda shawaran da aka bamu aka bani jiya na cewa a karbi fansa a bar kafiran nan kuma na iki da wannan shawara Allah madaukakin sarki ya nuna mun azabar da za a yi wa mutane akan wannan shawara kusa da bishiyan nan manzo Allah ya nuna wata bishiya da azaban da Allah ya tana da akan wannan abin da aka yi Allah ya nuna mun kusa da a bishiyan nan sai Allah ta'ala ya saukar da aya ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدن عرب الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم ما أن الله زي موسى أزابا قائل أزابا لزي موسى كما أن آية ذات نونة لولا كتاب من الله سبق لمسكم amma akwai dalilin da ya sa Allah bai musu azaban ba amma inda za a yi musu azaban to ga irin azaban da za a yi musu sai da Allah ta'ala ya nuna wa manzan Allah ya ce kusa da bishiyar nan na ga irin azabar da inda za a yi mana azaba da irin azabar da za a yi Allah ya nuna mana gani to shine manzan Allah ya kama kuka sai na bukar ya kama kuka to shine Allah ta'ala yake cewa ana ma kana li nabiyyin baya bai kamata ba baya dacewa ga wani annabi nabi an kawo da siga na kira wato malami saboda talattuf domin a yi wa manzan Allah mu'amala kyakkyawar mu'amala ba a yi mukata ba kusa kai tsaye ba wasu malamai suka ce ma kana li nabiyin baya dacewa ga wani annabi wannan hukuncin dacen ba haka yake annabawa da suka gabata ma wato idan ba a ba su dama su kama fursunonin yaƙi su rike sai ba idan sun kashe maƙiyansu sun gama da su ma kana linabiyin ba ya dacewa ga wani annabi an yi kuna lahu asira ya zama to yana da fursunonin yaƙi hatta yufkhina fil ard ifkhan shine al mubalaga fil qatl hatta yufkhina fil ard har sai idan ya kashe abokan gaba sosai an gane abokan gaba a fahimci magana ba kafirai kawai ba hatta yuskina fil ard hatta ya kashe abokan gaba sosai an gane ta yadda zai rauna nasu ta yadda zai zamanto ba su da ƙarfi to a wannan yanayin idan ya kama fursunonin yaƙi zai iya ya rike su zai iya ya karbi fansa ya sake su amma a lokacin da yake kafiran suna da ƙarfi sosai ku kuna da rauni idan kun kama su kada ku basu ku kashe su don ku rage musu karfinsu kada ku karbi fansa ku sake su su je su kara wa kafirai yan uwansu karfi an fahimta domin wannan shine yaki na farko da aka yi a lokacin kafir maka suna da karfinsu aka kama mutum saba'in aka kashe saba'in to a lokacin abin da ya kamata a yi shine a kashe saba'in ne don a rage wa kafirai karfinsu amma da aka karbi fansa aka sake su sun koma ka sun kara wa mai kafirai karfi to shine Allah ta'ala yake cewa ba a hana kama fursunan yaƙi ba an ba ku dama ku kama amma ku rike su ko ku karbi fansa ku sake su za ku yi da a lokacin da yake ko rage wa kafurai karfinsu a lokacin da yake ba ku rage musu ba ku rage musu karfinsu ba to bai kamata a karbi fansa a sake su ba wannan hukuncin haka da can ma yake ba wani annabi da aka ce da shi ya yi haka ma kana linabiyin an yakuna lahu asra hatta yuskina fil ard sai Allah ta'ala yake cewa turiduna arada dunya kuna neman abun duniya dan abun duniya kadan arad ma'ana abun da zai zai wuce ba zai dawoma ba an fahimta abun da zai zai wuce ba zai dawoma ba abun duniya kuma yawan sa wata ran me wata ran babu wajen duniyan kanta ma babu to kuna su karbi fansa shi na arba kuma na fansa na kudi da aka karba kuna su karbi wannan domin a kusake su wallahu yuridu al-akhirah turiduna anan ma'ana tuhibbuna da kuma mu'minai waɗanda ku ba da shawara ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karbi wato fansa ya saki kafirai wallahu yuridu al-akhirah Allah kuma yana muku nufin lahira yana so ne ku yaki kafirai ku samu galaba a kansu ku gama da kafirci Allah ya ba ku lada gobe kiyama wani shi abin da Allah ta'ala yake muku a nufi kuma addinin Allah ya samu a ɗaukaka abin da Allah ta'ala ya faɗa a nan ya dace da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratu Muhammad fa idza laqitum alladhina kafaru fa darbar riqab hatta idza askhantumuhum fashuddu alwasaqa fa imma manna ba'du wa imma fida'a hatta yasal alharbu aw zara abinda Allah ya faɗa a nan shi ne a can ma Allah ta'ala ya tabbatar ƙarshe dai hukunci da ya tabbata dangane da fursunan yaƙi idan aka kama fursunan yaƙi shugaba yana da zabi ya yi ɗaya daga cikin abubuwa guda uku ko ya kashe ko ya karbi fansa ya sake shi ko a mai da shi bawa an fahimta shugaba yana da zabi ya duba ya ga abin da ke shine maslaha gurgurdan hatsarin wannan shi wanda aka kama shi gurgurdan wannan wanda domin wani maslaha shine a sake shi ko ya tafi wani kuma maslaha a mai da shi bawa wani kuma maslaha a kashe zan ina an bar shi akwai hatsari wannan shine abin da ya tabbata a ƙarshe sai Allah ta'ala yake cewa wallahu azizun hakim Allah mabuwayi ne hakimun mai hikima ne sai Allah ta'ala yake cewa laula kitabun min Allah sabaqa ba dan wani hukunci daga Allah da ya gabata ba lamastakum fi ma akhadtum da ta shafe ku dangane da abin da kuka karba na fansa azabun azim azaba mai girma yace laula kitabu min Allah ba dan hukunci kitab ma'ana hukunci da Allah ya riga ya rubuta cikin lauhul mahfuz dittin da can sabaka ya riga Allah ya riga ya rubuta da can ma to me hukuncin da Allah da can ma ya rubuta malamai sun tattauna jumhur ulama suka ce da can ma Allah ya rubuta cikin lauhul mahbus an halatta wa wannan al'umma ganima wasu malamai suka ce abin nufi a nan Allah ya rubuta a cikin lauhul mahbus da can ma Allah ba zai yi wa dan adam azaba ba ba tare da ya sanar da shi hukunci ya tsaye da hujja kansa ba kuma wannan lokacin da suka yi wannan shawara manzan Allah ya nemi shawararsu wasu suka ba da shawara a karbi fansa wasu suka ce a kashe lokacin mai ba wani hukunci inda akwai hukunci daga Allah manzo Allah zai nemi shawararsu ba zai nemi shawararsu ba saboda haka tunda Allah bai saukar da wani hukunci ba to Allah ba zai musu azaba ba abin da ya hana a musu azaba shine dan Allah bai saukar da hukunci a wannan lokacin ba Allah bai riga ya saukar da hukunci a wannan lokacin ba wasu malamai suka ce ba dan Allah ya rubuta da can ma idan mutum ya yi ishtihadi ya yi kuskure ba za a masa azaba ba tunda kaga a nan manzo Allah ma ishtihadi ne sahabai ma ishtihadi suka yi wannan yana da cikin misalai da malamai suke bayarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ishtihadi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ishtihadi idan Allah ta'ala bai saukar da wani hukunci ya sanar da shi wani hukunci ba yakan yi ishtihadi wannan ma misali ne to almuhim wasu malamai suka hirin su ibn qayyim da ibn jarir tabari da imam al-qurtubi to babu abin da zai hana fasarorin nan gaba daya su shiga cikin wannan ba dan da can ma Allah ya halatta muku ganima ba da azaba ta same ku ba dan da can ma Allah ya rubuta wanda wato idan ba a saukar da hukunci ba ba za a kama mutum da laifi ba ba dan da can ma Allah ya rubuta mutanen badir an gafarta musu ba ba don can ma Allah ya rubuta cewa wanda ya ishtihadi ya yi kuskure ba za kama shi da laifi ba duk waɗanda fasarori babu abin da zai hana su shiga a takaice dai abin da Allah ta'ala yake so ya nuna can ma akwai abin da Allah ya rubuta wannan shi ya hana a yi musu azaba akan wannan to me wannan abin to shi ne aka samu sabari ba ma ke zama to duk waɗannan al'amura suka taru suka hana Allah ya sokar da azaba laula kitabun ba don wani hukunci ba min Allah daga Allah sabaka ya riga ya gabata lamassakum da ta shafe ku fi ma akhadtum dangane da abin da kuka karba na fansa daga cikin kafirai daga gurin kafirai azabun azim asaba mai girma amma dake Allah ya riga ya rubuta abin da ya rubuta to shi yasa Allah bai saukar da azaba ba har ya nuna wa annabinsa annabin sallallahu alaihi wasallam ya gani ga fata irin azaba inda za a saukar da saukar muku saukar muku azaba to ga irin azabar da za a yi muku amma Allah ya riga ya rubuta wannan azabar ba za ta zo ba fa kulu min maganintu saboda haka ku ci daga abin da kuka samu na ganima na wani abu ne ka kuma bayani ai ka ka kuma bayani malam fa kulu ko baka glass ne ka ba ji da glass fa kulu saboda haka ku ci min maganin tum daga abin da kuka samu na ganima halalan halal ne tayyiban mai tsarki wattaqullaha ku ji tsoron Allah inna Allaha ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne a mai jin kai lalle Allah mai gafara ne mai jin kai na'am to a wannan ayar Allah ta'ala yake cewa to bayan Allah ta'ala ya bayyana musu abin da ya kamata su yi dangane da asara abin da suka yi ba haka ya kamata su yi ba sai Allah ta'ala yake cewa saboda haka ko kulukuci min maganin ku daga abin da ko samu na ganima zuwa gaba duk yakin da za a yi aka samu ganima ku ci to wannan malamai suka ce taukidi ne a na halatta ganima wadda ta gabata a cikin fadin Allah subhanahu wataala wa alamu anna ma ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsuhu wa lirrasuli wa lil qurba anna ma ganimtum abinda ku samu na ganima ganimtum an yi isnadi ganima zuwa gare su ma'ana sun mallake sun mallaki ganimar to anan taukidi ne fakulu ku ci min maganimtum daga abin da kuka samu kashi hudu bisa biyar za a rabawa waɗanda suka yaƙi kuma kashi ɗaya bisa biyar kuma na Allah da manzo da marayu da miskinai da zuwil kurba da kuma ibn sabil Allah ta halaki cewa halalan halal Allah ya halatta muku Allah ya halatta muku kuma kamar yadda muka yi bayani a wancan lokaci Allah ta'ala ya halattawa wannan al'umma ne kadai yana daga cikin khususiyya khasa'is na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar da yake manzo Allah yake cewa a hadisin Imam Muslim hadisin Abu Hurairah falam tahillul ghanaim li ahadin min qablina ganima wata halatta ga wani ba daga cikin al'ummu da suka gabata mu kadai Allah ta'ala ya halatta mana ganima manzo Allah yake cewa a wannan hadisin ذلك بأن الله تبارك وتعالى saboda Allah madaukakin sarki ra'a da'fana ya ga raunin mu wa ajizana da kasawar mu da wato gazawar mu fa tayyabaha lana sai Allah madaukakin sarki ya halatta mana a cin ganima saboda kar saboda raunin wannan al'umma inda Allah subhanahu wataala bai halatta mana ganima ba aje a ga ganima zahiri ga an tara dukiya amma a ce ba za a taba kudai da gaske ba zai zama duka ma mutanen da za su tara wuta ta zo daga sama ta kona shi ke na a koma gida hannun rabbana kaga abin zai zama ta fitina to shi ne Allah ta'ala in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya gara wani wannan al'umma sai Allah ta'ala ya halatta a ganima a hadisin abu huraita wanda imamu tirmidhi ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa lam tahilla al-ghanaim li ahadin sudir ru'us min qablikum ba wata al'umma ba wasu mutane da suka gabata da Allah ta'ala ya halatta musu ganima kana tanzilu narun min as-samaa wuta ta zo daga sama suna ji suna ji an gobza yaki an sha wahala an kashe makiya sai a tara ganima kowa ya kawo kowa ya kawo an gama tarawa sai wuta suna ji suna gani suna tsaye wuta ta zo daga sama ta fara cin ganiman nan suna ji suna gani ta kona kurmus ta wannan shi ne Allah ya karbi aikin sai kuma gida lafiya to idan wuta ba ta zo ba ta kona ba to akwai matsala Allah bai karbi aikinsu ba to shi ne wancan kada mun ba da abin da ya faru ga wani annabi ko da aka tara ganima wuta ba ta zo ba sai annabi ya ce to lalle an yi haɗinci akwai wanda ya yi sata daga ganima gulul sai ce shugabannin kowace jama'a su zo su aza hannunsu a kan hannunsu ya shimbiɗa hannunsu shugabannin su ga aza hannunsu sai da ɗaya daga cikinsu sai hannunsa ya makale a cikin hannun annabi in ce kowa ya tafi in ce a cikin jama'an ka ne aka yi sata ka kira jama'an aka kira jama'a suka zo suka ɗora hannayensu a kan hannun annabi sai mutum biyu ko uku hannunsu suka makale a jikin hannun annabin sai annabin ya ce ta ku ne kuka sata ku je ku kawo abin da kuka sata ta shi wasu ‘yan gulagulai ne suka sata aka kawo aka sa to suna nan take wuta ta zo ta kona wannan ganimar to wannan yana daga cikin rahmar da Allah ta'ala ya yi wa al'ummar musulmi al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to shi yasa Allah ta'ala yake cewa halalan halal tayyiban mai dadi mai tsarki wasu malamai suka ce wato halalan bil shar'i tayyiban bit-tab'i a tabi'ance ma yana da kyau ku amfani da shi a shar'ance ma Allah ta'ala ya halatta mu wattaqullaha ku ji tsoron Allah wajen kiyaye dokokin Allah subhanahu wata'ala kada ku saba dokar Allah duk abin da Allah ya faɗa ku kiyaye abin da Allah ya hana ku kauracewa wannan abin inna Allah lalle Allah ghafurun mai gafara ne kurakurai da kuka yi Allah ta'ala zai gafarta muku rahimun mai tausayi ne mai jin kai ne yana tausaya muku da gaskin tausayi da Allah ta'ala ya yi wa al'umma musulmi shine halatta musu ganima فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله ان الله غفور رحيم tunda manzo Allah yake cewa dan raunin mu ne Allah ta'ala ya halatta mana ka inda ba halatta mana ba za a shiga cikin jarrabawa idan kuma shiga cikin jarrabawa za a gamu da matsaloli kila wannan zama sanadiyar fadawa cikin azabar Allah subhanahu wataala amma da ke Allah mai jin kai ne ya tausaya mana ya tausaya wa wannan al'umma ya halatta musu a ganima to Allah ya samu dace Allah ya tausaya mana Allah ya ji kanmu na'am يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم نعم الله تعالى كتب يا أيها النبي يا كون النبي kulli mun fi aidikum min al-asra kace da wadanda suke kuke rike da su daga cikin fursunonin yaki in ya'lamillahu fi qulubihim khaira an har Allah ya san da akwai wani alkhairi a cikin zakatansu yu'tikum khaira in ya'lamillahu fi qulubikum khaira har Allah ya san da akwai wani alkhairi a cikin zakatanku yu'tikum khaira Allah zai baku khairan mimma ukhidha minkum fiye da abin da aka karba daga gare ku wa ya gafir lakum zai gafarta kuma zai kuma gafarta muku wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai lokaci yayi ku to za mu tsaya nan abin da muka fara ya zama daidai Allah ya karba mana gaba daya abinda muka fara zama da kuskure Allah ya fi mana gaba ɗaya mu Allah ya ba mu ilimi mai amfani muna roƙon Allah subhanahu wataala ya wazar mana da zama lafiya wannan ƙasa ta mu da sauran ƙasashen musulmi waɗanda suke nufin al'umma musulmi sharri Allah ya shiga tsakanin mu da su shugabannin mu Allah ya sanya imani da tausayi da adalci a zakatansu masu bukatun akari Allah ka biya mana bukatun mu gaba ɗaya Allah marasa lafiya ka ba su lafiya Allah gafarta iyayenmu da malumanmu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk